والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna talatin ga watan rabi'u thani a hijira nabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar muna kuma goma sha hudu a watan goma sha daya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku allah ya kaddara mu da cigaba da zama a wannan masallaci na kofar arewa a cikin garin gumel a karatun littafin al'adabul mufrad na imamul bukhari wancan satin mun shiga babukan da suke magana akan ladubban zama cikin majalisa mun karanta hadisi wanda ya magana akan khairul majalisi aw sa'uha ko babi mafi alkhairun gurin zama shine wanda ke da yalwa muka karanta hadisin da ke magana in mutum ya samu guri a dinke to ya duba gefe inda akwai sarari da yalwa sai ya zauna a guri din da kuma hadisin Abdullahi dan Umar da yake son zama yana mai fuskantar alkibla babin da zamu tashi akan sa ayo shine babu idza qama kuma raja'a ila majlisihi babin da zai magana idan mutum ya miƙe sannan sai ya dawo gurin da ya fara zama sai yake cewa to wa yake da haƙƙi a gurin wanda ya zauna ko kuma shi ɗin babin da zai karantar da mu mutum ya zauna sai kuma wani uzuri ya bujiro masa ya tashi sai ya dawo to wa yake da haƙƙi akan wannan majalisin ya ce a babin akwai hadisin da ya karɓo daga haddasa na khalid ibn makhalaj qala حدثنا سليمان ابن بلال قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد نبي صلى الله عليه وسلم أقريه ياتي إذا قام أحدكم من مجلسه idan ɗayanku ya tashi daga gun zaman shi sun raja'a ilaihi sannan ya komo wa gurin zaman fahuwa a haƙu bihi to ya fi kowa cancanta da gurin wannan zama ɗin daga cikin ladubban da musulunci ya karantar a gurin zama har da cewa wanda ya cancanta da gurin zama shi wanda ya fara zama wani lokacin akan samu ne ya sammako ko ya zo da wuri ya kama guri don yana da sha'awar shi ko don yana son ya game zai faru sai wani uzuri ya kama mashi irin na ɗan adam ko yana da buƙatar kama ruwa ko yana da bukatar tsugunno ko yana da bukatar shan ruwa ko wata bukata ta bujiro masa wanda za ga haɗan ajiya ma kan yi ya ɗan ɗora hula ko ɗan ɗora wani abu alamar yana dawowa yana mai kyatar sai wani ya zauna a gurin to ladabin musulunci in dai ya dawo wannan gurin to shi ne fi kowa cancanta da wannan gurin zama ɗin sai dai wata ƙin urfe ya shigo ciki akwai tashin da in an yi an san tashi ne na ji aje a dawo akwai kuma tahi da in an yi an san an bar wannan majalisi din baya bukatar za a dawo to wannan ba ne mutum yana nuna cancantarsa da guri ba misali wannan majalisar da muke zaune wane ne sai wani dalili ya taso da zai bar majalisar kuma an san ya bar ta kenan sai ya bar ta bayan tsawon lokaci wani dalili ya dada hima don majalisar to wannan magana wani sabon guri za a yi amma wata kal program ake ana taro sai ya kama kujera program din bai tashi bai ya miƙe kuma shi ma ba fita zai yi ba da wannan kaga ana da yawan saniyar cewa wannan guri yake tanzau da cancanta da shi ko ɗakin lanta ko gurin karatu irin wannan duk dai akwai abin da zai nuna maka wani dawowa zai to idan akwai makana zai dawo ya fi kowa cancanta da wannan gurin nashi Allah ba mu ikon kiyayewa babul julusi ala tsari babin zama akan titi ko a bakin titi mun wuce a baya ladubban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar in mutun zai zauna to ya tsare hakokin bakin titi a lokacin manzon Allah hana su yi sai suka wa manzon Allah koke babu yadda zamu ya riga ya zama rayuwar mu dole sai mun zauna nan ne muke sana'a nan ne muke uzurarruka nan ne muke tattaunawa manzon Allah ya ga musu to in za ku zauna a bakin titi ku ba wa titi hakokin shi to zuba da irin wannan ba kawai dalili ne ya taso zaka zauna akwai dalilin da zai iya sawa a zauna a bakin titi ko babu wata kalma majalisar ku bace ba kawai kai ne dalili ya kama ka kuma kan hanya ne ka iya zama ko ka iya tsayawa ka jira shi da abin da babu zai karanta shi ma yace hadathana Muhammad ibn Salam قال أخبرنا أبو خالد الأحمر an humayd an anas anas dan malik yake riwayar hadisin yace atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo mana wa nahnu sibyan a lokacin muna kananan yara atakin la ka samu majalisa da yara suka yi wasan su suya su kuma har yanzu a unguwanni da lunguna za ga yara suya su su ne suke wasan su to a irin wannan majalisa sai manzo Allah ya ji Anas da yake ruwa sai yace wa nahnu sibyan muna kananan yara fa sallama alaina da ya zo inda muke sai ya yi sallama duk da cewa ƙananan yara ne da ya zo sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan ya yi sallama an amsa mashi ana sai ya ce wa arsalani fi hajatin sai kuma ya tura ni zuwa ga wata bukata ta shi anas ya ɓoye mecece bukata amma dai arsalani fi hajatin ya ciro ni cikin yara ya mun kuma aiki wa jalasa fi tariqi yantaziruni sai ya zauna akan titi kana jira na Anas dan Malik ko kuma Bukhari ya kawo wannan hadisin muhallu sharihi ne ya aiki Anas dan Malik ba gida ya koma ba ba masallaci ya koma ba akan titin ya zauna yana jiran Anas dan Malik ya zai dawo daga aikin da ya mashi kenan idan bukata ta kama kai maka iya tsayuwa a bakin titi ko zama a bakin titi gwargwadon lokacin da bukatar ka za ta biya وجلس في الطريق ينتظرني حتى رجعت إليه حتى نداو قال أنا سيتك بدا بعد الأباري لكان يشد من ذن الله صلى الله عليه وسلم أي كي يكاري سيتي فأطعت على أم سليم سنجن كرم كوماوا وجن أم سليم وجدت أم سليم كنا نعم وجدت أم سليم ما هي فيار Anas ko Anas dan Malik din yake bada labari sai ce fa afatu ala ummi Sulaimin sai ne jinkiri ga ummu Sulaimin mana lokacin da ummu Sulaimin take tunanin ya koma gurinta bai koma a daidai wannan lokacin ba wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi karara a gwari Muslim sai yake cewa fa afatu ala ummi sai ne jinkirin komawa ta wajen mahaifiyata ashe kowane yaro an san lokacin da ke fita wasa an kuma san lokacin da ke dawowa gida da haka lokacin da ya kamata ya dawo gida bai dawo ba a dalilin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai mahaifiyarsa ta ga ta dade tana shigo sai ta tambaya me ya faru ka jinkirta sai ya bada labari fa aqatu ala ummi sulaimin ko fa aqatu ala ummi fa qala sai ta ce ma habasaka me ya tsare ka me ya rike ka me yasa baka dawo da wuri ba faƙultu sai nace da ita ba asalin nabi sallallahu alaihi wasallama fi hajjati manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya tura ni fi hajjatin zuwa ga wata bukata ta shi yanzu ya faɗi labarin uzurin shi makara ta hini aike ya shigo da aka zai jirkita lokacin fita da lokacin dawowa ta ƙalar sai ta ce mahiya menene aiken da ya ma wanda mahaifiyar shi kuma ita da take tambaya mahiya menene aiken qultu sai nace innaha sirrun ai kuma sirru ne wata kilman da Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga mashi sirru ne kai mashi magana mana wata kilman da Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga mashi sirru ne wataƙil sun fahimta cewa sirri ne shi a karan kansa bai buƙatar sai an gaya masa kawai yanayin aikin zai nuna masa wannan aikin ba a so kowa ya sani wataƙil daga yadda ya ciro shi daga cikin yara daga yadda ya masa magana daga haka ya fahimta kuma daga haka ake gano yaro mai hazaƙa mai ƙwaƙwalwa mai fahimta da haka da mahaifiyarsa ta masa magana menene ake na manzon Allah sai sai sirri ne kaga yanzu yaro ya san akwai abin da ba lalle bane mahaifiyar shi ya kamata ta sani qalat ita kuma sai ta karfafa mashi idan an sami yaro da ɗabi'un kwarai da gaskiya to kuma so ake iya yi agaza mashi sai ta ce masa fahfaz sirrar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce to kai matukar kiyaye sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni ba kowaye ma har abada karka bashi sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine hadisin da Imam Bukhari ya kawo ya karfafa cewa akan iya zama a bakin titi idan dalili ko uzuri ya kama watakila akwai fawaid da yawa a cikin hadisi ma iya tattauna mu cire su mu kara wa juna ilimi fa'idoji nawa za mu iya samu a cikin hadisi ma iya samun goma ana yin sallama ga ƙananan yara tun da ya ce mai wani hannu su biyanun fa sallama alaina an samu cewa ana ɓoye sirri idan an baka aike ya zamanto sirru ne to ka rike muhallin shahin na hadisin halaccin zama a bakin titi ko akan titi mun samu uku na'am idan sirri ne duk kusancinka da mutum baka bayyana masa in ka bayyana masa ya fita daga sirri ko da miji da mata da kar hira ta hira ka ta aika wani ya ce wani ya ce kaza shi kira ta daga sirru ita ma tana da kawa tana da aminiya daga nan zancen ya fita to duk kusancinka da mutum in sirri ne ba a gaya mahi sirrin na'am bayar da uzuri ina fahimta amma ƙaramin haske na'am fa abdatu ala ummi sulaimi ma habasaka eh na na bayar da uzuri kenan ko karbar uzuri karɓar uzuri ko ya halatta idan ko ya dace idan an ba wa mutum uzuri kuma ya gane uzurin gaskiya ne karɓi wannan uzurin nashi kuma akwai ihun da ya fi fitowa fili na abu na? eh su iyaye su san motsin 'ya'yansu dole a haddace lokacin fitar yaro da lokacin dawowar yaro ita ta gane lokacin fitarsa ta gane lokacin dawarsa an samu dan bambanci na dakikoki yasa ta tambaya ma a basaka a ina ka tsaya akwai bibiya eh wa alaikumus salam samun iyaye sai ka kara bayani a wajen aure kenan adi ya yi daidai da waɗancan ne watakilin amsa da na ƙara maka watakil kenan zai yana da buƙatar in kana san irin wannan mahaifiyar to lalimawa za ka yi kenan kafin ka aure ko kalalin wadda ta ke tambayar yaranka ina ka je ya aka yi baka dawo da wuri ba ko kar ta saka maka so a titi kamar 'ya'yan kaji na'am wa alaikumus salam kalmar karfafa wa yara gwiwa idan suka yi abu na alkhairi idan yaro ya nuna halin kwarai a karfafa masa wata zai ta ce yanzu nidin ta tambaya sirri ko zai ta aiki kuma sirri ne in wata ce kai kaga yaran wani nidin yanzu kokari za ta yi ta nuna masa tana da wani karfi da waye ita sirri akan ta ba komai bane ba amma da yake uwa ce ta kwarai ta nuna masa eh gaskiya halin kwarai ne to a ci gaba da tsarewa idan ka yi gaskiya akan mahaifiyarka kuma ta karfafa maka to ba ka ji tsoron gaskiya akan kowa ba saboda mahaifiyarka ce ta kwarta gaya maka in aka baka amana mahaifiyarka ta karfafa maka wajen rukon amana to ba za ka taba cin amana ba duk halin kwarai idan an samu to uwa ta karfafa wa dan shi akan sa mun samu takwas kenan mu ba tsaye bin ko mu hakura haka akwai lura da wanda za ka yi surran da shi ko da cikin ƙananan yara ne da ya zo bai ɗauki kowane yaro ba sai duba wane yaro ne idan an ba shi sirrin kuma zai iya rikewa sai ya zaɓo tun da ya ce wani hana su biya zaɓo ana ɗan malik wani nuna cewa manzan Allah sau salama ya karace cewa zai iya rike sirrin da za a ba shi kuma wani nuna maka fa har ƙarshen rayuwa ba a bada labarin sirrin ba ba a sani fi hajjaci ya tura ni wajen wajen wata bukata tun da ba abu ne da ya shafi al'umma ba a yi ba irin na mu'az ibnu jabalin ko har yanzu ta yake masa hajatin hajatin wata bukata sai shi sai Allah sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun samu tara kenan ko takwas na'am yiwa yara an fahi aka fara fada na'am halastin zuwa gun yara inda wata bukata ko to eh watakil kuma shi abin da ya saba mu karɓe shi kai tsaye ba watakil manzan Allah ya taho zuwa ga buƙatar ne so da ya tada yaron kuma ya zaɓi yaron je ka ƙara samun buƙata iri kaza sai dai ladabin nasa idan muka ɗauke shi watakil idan yara suna wasa a ɗan nesa so madadin ka ƙwalla musu kira kai wani zo watakil yana haifarwa da yara kiwa kai sai kowane yaro ya matsare kamar ba da shi ake magana ba in baka kira wani ba to ko haruna maka bai san kana yi ba to amma an ka taka kaji inda suke yaga kama wanda kake so to duk an yi maganin wannan matsalar shi ma fi ihun zai iya shiga ko da aka yi kai sani na insha Allah Allah ya samu dace babu tawassu'u fil majlisi tawassu'i fil majlisi babin da yake magana a yalwata a wajen zamantakewa ko wajen zama حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا عبيد الله ابن عمر النافع عن ابن عمر وانا حديث يا ساكي دا daga Abdullah dan Umar kale sai kala Nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah kira da muke tabbata a gare shi yace la yuqimanna ahadukum ar-rajula min majlisihi kada ɗayanku ya tashi wani daga wurin zaman shi kuma ya jiliso fihi shi kuma ya zauna a wannan gurin kaga ka samu mutane suna zaune kawai ka ji wani ka kai tahi afuwar malam eh kada tashin sa kuma haka bana dos a wannan gurin manzo Allah ce kada yi haka walakin sai dai tafassahu wa tawassahu abuda a gyara da kalmar tafassahu da kalmar tawassahu duk tana nufin abuda din masabai suka ce manzo Allah ya goye kalmomin ne ɗaya bayan ɗaya dan ɗaya ta zama to tafsiri da bayani a wani gurin asalin kama haka Allah madaukakin sarki amfani da ita a cikin alqur'ani يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا فأنا كما سيما ذا الله تفسحوا وتوسعوا kamar wannan kalmar da aka amfani ta tafassahu to tana nufin tawassu ku buda a wurin zama din da haka idan kuna zaune sai wani mai daraja da kima yanzu madadin ya duba wanda yake gani hine daidai da hiya tasa in aka buɗa tun makan ya ƙaraso to za a samu wurin zama sai a zauna a kusa aka ce musulunci ya yi maganin abubuwa da yawa a wani al'amari ɗin ya yi maganin ƙiyayya da ganin raini da hassada saboda duk wanda kada sa ya ga to yanzu mu goma kenan ni wani ne ya raina sai sa wani abu a ransa in gobe ya faru jibi ya faru wala ta yi mana kace ba zan tahi ba kaga kenan idan kana da daraja da kima to matsala ta riga ta faru so a rufewa mutum martabarsa da kimarsa in aka tashe shi kamar an taɓa masa daraja da kima sai musulunci ya ce kana tashe shi shi wanda ya zo din madadin ya zama bako a cikin ku ya tsaya gi ya rasa yadda zai yi aka ce a buɗa masa a sama masa gurin zama din an mutunta wanda yake zaune kuma an mutunta wanda zai zo wannan guri din Allah ya samu dace babu yajlisu rajulu haythu taha babin da yake magana mutun ya zauna a inda ya tadda ƙarshen majalisi in ka zo ka samu mutane to kawai tsaya daga baya sai ka zauna yace haddathana Muhammad ibn Qufayl qala haddathana Sharikun an Simak an Jabir ibn Samura qala kunna idza ataina an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam mun kasance idan mun zo wajen annabi sira da muke tabbata a gare shi jalasa ahaduna dayan mu yana zama ne haythun taha inda ya samu wuri da haka duk wanda ya zo majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda da'ira ta kare inda zama ya tsaya kawai anan zai zauna baya bukatar he ya buda ya taba kafadin mutane ya tsallako inda ya samu guri kawai anan zai zauna wannan shine ladabin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babin da bayan sa sai ya kara bayyana maka kwararre menene la yufarriqu baina sunaini kada buda tsakanin mutane guda biyu yana da muke zauna a masallacin nan kusan kowa mutane biyu ne a hade so kada ka zo ka duba wannan kace dala dan gyara dan gyara sai ka buda sai ka zauna sai aka ce ba a yi galibin majalisa in katar da mutane suna zaune to akwai wani nau'i na fahimtar juna a wannan zaman nasu in kaga kodohi akwai rufin ga duk inda wane yake wane yana zaune a gurin to zai idan ka higo ka raba su to ba ka yi daidai ba yasa aka ce to in ka samu mutane biyu suna zaune a majalisa wani dalili ne zaunar da su to kar ka raba su watakila abokan karatu ne in ayyuta magana ɗaya da shaɗin ka fahimta fa me dan bayani minti daya biyu rubuta mana wannan kiyaye kaza za ga akwai dan shigar maganganu tsakaninsu ko wata shawara ko kuma suna da wani yare da suke ganewa in wanda ya kalli wannan to kula da wani abun fa kenan in wanda ya gyada ka eh wannan magana ta higa ko bata higa ba to in ka higa tsakanin su ka raba su irin waɗannan sakon da suke aika wa junan su ka raba sai manzo Allah ya ce kar a raba tsakanin mutane guda biyu yace hadathana Ibrahim ibn Musa قال حدثنا الفرات ابن خالد عن أسامة ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال صلى الله عليه وسلم يأتي حسبنا الله ونعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما من الله صلى الله عليه وسلم يقول بايا حالتا قوة متني أن يفرق بين اثنين يربط كان مزونا قدابي أولي إلا بإذنهما فاتي لإذنه in dai ka samu mutane guda biyu a wurin zamansu to baya halatta ka raba su in ba da izininsu ba da haka idan ka buɗe wannan ka buɗe wannan ka zauna a tsakiya ka raba su ko ba ka raba su ba to baya halatta ka raba su har sai idan akwai izininsu wanda yake nuna cewa kenan inda ka tadda majalisa a nan ya kamata ka zauna in ka tahe ka matso ka shigo watakila za a samu wannan rabawar ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana ta to ana ne misalan irin wannan rabawar kamar a ɗakin lakta ɗaya kamar a ina kamar a masallaci irin na juma'a ko na kamsu salawat na lokacin da liman ke hudu ba na na majalisa wurin zama ya fi kama da majalisa wurin zama masallaci kusan lokacin ba gurin tattaunawa ba ne ba kuma galibi masallaci kawai ka zo na zo ne kaɗan ne za ka tada cewa tare suka zo kuma gurin zamansu guri ɗin da za ka yi tada mutane biyu sun yi goma masallaci amma ɗaya al'adarsa ya fi son ɓangaren arewa ɗaya al'adarsa ya fi son zaman gudu da haka da sun zuwa ga sun rabu wannan yayi nan wannan yayi nan kuma a majalin masallaci ko da ka raba su ba matsala tunda dukkanin su hankalinsu yana kan liman watakila idan za su yi kuskusun da muke magana raba su ɗin ba kamar zai fi alkhairi a wannan gurin sai dai kuma babu halaccin a tsallako a buɗa musamman a sallar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alakanta falalarta da wanda ya zo da wuri bai kuma bubbuɗe kafaɗin mutane ba duk wanda yake so ya zauna a gaba da so ake iya sama ko masallaci kada mutane ya sun zo wani tun karfe goma ya haɗa yake tafiya masallaci ya kama guri sai karfe ɗaya da rabi ta yi sai gwamnati yana ta tsallakowa ya zo gaban liman ya zauna babu adalci gaskiya a ciki da haka yadda ka zo ka zauna a inda ka samu kanka a inuwa ne ka zauna a rana ne ka zauna daidai abin da ka saya daidai abin da za ka samu wanda ya zo da rufin a barhi ya bore eh Allah ya samu dace sai kuma ina na mutum biyu sun taho akan hanya ka raba tsakaninsu kamar yaya eh ga mutane suna tafi akan titi kai ka taho kai ka taho ka sai ka buɗe tsakanin su ko da hadisin bai maganar hakan amma dai kamar zai shigo ciki duk da cewa abinda ake magana ya zama to rabawar ta tsawon lokaci wannan kawai wuce ce zaka yi ka wuce sai dai daga awan da ake auna tarbiya da ladabi shine mutane ko a tsaye suke a bakin titi suna tattauna ka biyo ta tsakiyar su ka wuce wannan nan nuna akwai rahin ladabi ehe ka yawo a duniya za ga daga nan muke gane a wani kasar suna da ladabi wani kasar ba su da ladabi akwai wanda inda tsaye kuke kuna hira ba zai taɓa shiga tsakaninku ba akwai yan kasashen da ma sun Allah yi ku ba kawai to fata fata fata ko haka da yake ta ya wuce sai dai ku kalle shi kawai ku yi dariya haka ɗabi'ar su take haka saka gada na arifa la yufarraqu bayna ithnaini illa bi idhnihima ba a raba tsakanin mutane guda biyu sai da izinin su alaikum salam duk yi ne mazan majalisar ai an yi ne na kamar layi eh kamar layin shiga banki ko layin atm wanda ko ba tsakanin mutum biyu bane ba ai tsallake haƙƙi ne da zalama ko tunda wata gani idan ka raba na farko da na biyu ai ba matsalar ba anan take ba yanzu duk wanda yake bayan wanda kai gaba tsakanin su ka zalunce shi wanda gaba ɗaya nuna tarbiya ne da zalama duk da ka tada mutane suna la in mutum 100 ne ya hakuri ka zauna na 101 in ba za ka iya ba kuɗin ka ya maka bukata in za ka bala ATM mutum 100 in ba za ka yi hakuri ba tafi wajen mai POS kenan an zauna lafiya kalam in za ka iya ka jira in ba za ka iya jira ba a ka yaro da fil ɗinka sai ya je ya yi haƙuri ya sa rana ya ciro maka a cikin ka ɗauki dubu ɗaya ko ɗari biyar ka bashi shi ma arzikinsa ya zo a daidai wannan gurin da ni Allah yake matsa wasu abubuwan a rayuwa don abincin wasu su zo shi in ba haka ba abincin ba zai zo ba inda duk lokacin da ka nemi kuɗi kawai jiwa za ka yi ka taiwa na kawo a baka to ai da ba wahala amma aka haifar da wata matsalar da wata wahala sai ga abincin wani ya faɗo a cikinta ka yi haƙuri ka samu sassauci ba kai haƙuri ba wani ya ta abinci a jikinta Allah ya samu dace in ka kalle mu duka kowanne nan Allah ne ya tsaga abincin wani a jikin wani na masaibu qaumin inda qaumil fawaid masifa da bala'in da waɗansu mutane za su fada a gurin wasu mutanen kuma gara ba sa ce Allah ya kawo musu kuma haka bane ba duk rayuwar ka ne ga ta take na'am wa alaikum assalam eh eh eh kamar zaman mota ma galibi zaman mota su ma za ka ga wanda junansu ya haɗa za ga su da suke zaune kada ka zo su ma ka ce za ka bukar tsakaninsu ka ce ka higa shi ma wannan baya dacewa gefen su ya fi dacewa in kuma ba sa su su zauna inda ya kamata na'am kamar zaman cin abinci a majalisa duk shi ma yana cike karka buɗe tsakanin mutane sai dai idan sun buɗa maka so a karan kansu bab sai kuma babi na gaba za mu karanta ne saboda kamar akwai shiga tsakanin shi da babukan baya wannan mun ce ba a raba tsakanin mutane guda biyu ba a raba tsakanin mutane guda biyu sai da izinin su wannan kuma ya bada dama ka tsallako mutane idan da dalili wata kila sai mu gwa masu mu fidda fiqihun su lokaci daya bab yace yatakhatta ila sahibil majlis mutun na iya tsallakawa har zuwa wajen mai majalisi din yanzu kama wannan karatun da muke wanda ya shigo ta kofar baya idan dalili ya kama babu laifi ya buɗe mutane ya buɗa har ya zo nan gurin ya zauna ko ya keto ta nan har ya zo nan gurin ya zauna idan da dalili ana iya yin haka kamar ya ci karo da waɗancan ko na'am na'am me hana hitin karo a yanzu aka fi mujin da dalilin ko ta a zahiri wancan ya ce kar a buɗa wannan kuma ya ce ka keto na a in kace inda dalili to ahidi abin da zai kawo rahin cin karan nasu in muka kalle su a zahiri ba tare da an yi jawabi ba wannan ya ce kar kai wannan ya ce a iya yi kamar da cin karo ko amma idan dalili ya taso wata kare ne muka karanta hadisin sai mu ga menene dalilan da za su iya cewa a ce a tsallaka din tare da kun hadisin da za mu karanta har yau da isi ne mawqufi har yau yace hadathana bayan ibnu amr qala hadathana an-nadru qala akhbarana abu amir al-muzani huwa salih ibn rustum abu amir al-muzani salih ibn rustum ne malamai suka ce da'ifi ne a dalilin ya fito a cikin isnadin a dalilin hadisin da ya zamanto da'ifi ne kuma tare da cewa duka hadisin ya juya ne a tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ibnu abi mulaika an ibnu abbas qala hadisin Allah dan abbas yace lamma qu'ina umar radiyallahu umaru radiyallahu anhu kuntu fi man hamalahu hatta adkhalnahu ad-dar yace lamma qu'ina umar a lokacin da aka soki umar dan khabbabi yana cikin sallar asubahi aya ko wanda yake to masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inda Umar ke ya tattaka wa Umar wuka ko ba a guri ɗaya ba yace to da ya tattaka masa wannan wukar yace kuntu fi man hamalahu ina cikin wanda suka yi tali tali aka dauki Umar dan Khabbabi ata adkhalnahu dara har sai da muka shigar da shi gidansa faƙala li bayan mun shigar da shi mun kwantar da shi sai ya ce da ni ya bana aki ya kai ɗan uwana izhab fanzur man asabani ya ce koma je ka samu min labari waye ya soke ni tun da aikawar sukar aka yi an ji sukar sahabbai suka ankara aka iyo kanshi kuma sai sake caccaka waɗanda suke gurin wuta to bayan an ka umar ya dawo hayyacinsa gida sai ya ce kuma ka samu min labari waye ya taka min wannan wukar fanzur man asaba ni wa man asaba ma'i kuma da waye da waye aka soke su a tare da ni wannan mutum ko mutuwa sai akwai labaran da yake so ya mutu da su ka tabbatar mutuwa za ka yi kace to amma wannan waye ya zo me na masa me na tsare masa me yake nema wasu kil wasu amsu ne da kake so ka samu kafin ka bar duniya sai ta je ka leko mun waye ya soke ni kuma dawa dawa tsautsayin ya ritsa tare da ni fa zahabtu fa ji'tu li ukhbirahu naje na samu labari na dawo gida da in ga Umar dan Khattabi abin da ya faru li ukhbirahu da in bahi labari fa'idal baitu mal'an lokacin da gidan ya cika dam dama sallah asuba ce kuma aka ce sarkin musulmi kuma an soke shi kafin meye wannan gidan umar ɗan kafabi ya cika dam babu ta inda la'ahigo a bada labari an ƙare sallah sauran unguwanni ma labari ya fita ko ina an yi dafifi sai ya ce fakari hitu an ata khabbari qabahum sai na ji ina kyankyamin in ce buɗe kafaɗan mutane ina buɗe tsakanin mutane in shiga har yanzu ke ne yana kwatanta maka akwai ladabin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a so ake buɗe mutane kenan a lokacin da suke tsaye ko lokacin da suke zaune ko lokacin da suke wani uzuri na su na dunkule sai yace sai na ji ba na so in ke buɗe kafaɗin wa kuntu hadisa sinni har a wannan lokacin ina da ƙananan shekaru har umar ɗan khattabi zai bar duniya shekaru abdullahi ɗan abbas ba su da yawa a duniya ƙananan shekaru ke da akwai a yayi ƙoƙari ya kai shekara nawa akwai wanda zai lissafa mana na abdullahi ɗan abbas ya ce hadisar sinmi yana da ƙarancin shekaru dan saurayi ne har a wannan lokacin ka iya daukan shekaru biyu na khalifancin abubakar siddiq da shekaru goma na khalifancin umar dan khattabi ba shekara goma sha biyu ba manzo Allah yana ya bar duniya shekara nawa shi Allah dan abbas lokacin da manzo Allah ya bar duniya abdullahi dan abbas yana shekara nawa ya wuce sha uku ne har a lokacin bai wuce shekara ashirin da biyar a duniya ba yana cikin a garin madina abdullahi abbas an yakwa allah dan zubair ne aka fara haifa amma allah dan abbas daga maka aka tawo da shi dai yana dan karami ko eh so duka in ka hada bai wuce shekara goma sha uku wani kuna manzan allah ya bar duniya in ka hada da wannan shekarun ba zuce shekara ashirin da biyar ba to har yanzu yaro manyan sahabbai sun haɗu a gaba Umar dan Khattabi kuma magana ake ta mutuwa magana ake ta kalifanci magana ake ta kalifa sai ga yake bude mutane yana shiga kamar shekarun sa basu bahi wannan damar ba ko da kai a gurin ka shekara 25 ba yaro bane shi ya san tunda akwai ɗan shekara 60 70 shi a gurin sa yaro ne shi yasa ya kalli ya kansa yace wa kuntu hadisa sinni ina da karancin shekaru fajalas sai na zauna a gefe ka'idar shi ne da an kazo majalis ya fita to ka zauna a gefe ko ka tsaya a gefe fajalasu wa kana ya'muru idza arsala ahadan bil haja an yukhbirahu to al'adar Umar shi ne yana bada labari ko yana bada umarni in dai ya aiki mutum ko da ya zo majalisa ta cika to ya tsallako ya bashi labari al'adar Umar dan Khattabi kenan in na aike ka kafin ka zo majalisa ta cika to kar ka zauna a gefen majalisa ka sai sai an tashi daga majalisa ba maki a lokacin yake da buƙatar bayanin aikin to yana umarni a iso inda yake a bada labari kuma sannan a wannan gargarar da yake ta mutuwa ya ake kai kace bari he mutane sun fita to in suka mutu ya mutu ba kafin su fita a lokacin sai yake ta duk wanda ya sanna masa wani aiki duk wanda ya san akwai wata buƙata to ya matso ya gaya mu saboda lokacin kamar ban kwana za a yi da duniya wa kana ya'muru idza arsala ahadan bil haja an yukhbirahu biha wa idza huwa musajjan so lokacin da na karasa inda Umar dan Khattab yake sai naga har an lulluba masa wani mayafi an lullube shi an kawo wani mayafi an lullube shi wata kilkire yanzu alamar ciwon ya fara daukan wata alkiblar kenan daidai lokacin an ce likita aka kawo mashi da ya zo ya gaya da umar ɗan khattabi yake ya juya ya juya ya kalle shi sai ce mai ka fuso a duniya sai ce tsini na fuso sai ce to ku ba shi ya sha da aka ba shi kawai sai aka ga ruwa nan tsin tsin tsin tsin yana fita ta ko ina daga jikin umar ɗan khattabi tunda suka ce ko ina a cikin cikin shi so dama abin da yake so ya gani akwai raunin da ya huda hanji ko babu kawai sai ga daga nan hudar sai ga tsimi ya fito daga sai ga tsimi ya fito sai su habbai suka kasa gane yanzu wannan mugunya ce take fitowa ko jini ne ko abin da Umar dan Khattabi ya sha wata ruwa sai ta ce Umar din da kansa yace a kawo nono wata ruwa kuma likitan yace a kawo nono sai ce ta ku kawo nono ko bashi da suka kasa tantance kuma Umar dan Khattabi sai ce ku ban madara mai isha tunda so kuke ku gane wannan ciwon abinda na sha ne yake fitowa ko kuma gurin jinin ne yake fitowa daga sawun ciwon ba shi ne yake fitowa na abin ba sai aka kawo madara kawai a ga ruwan madarar yadda ya sha haka yake biyo wani ciwon yana fitowa kaga ma'ana ko ina ya huje a cikin cikin sa riwa da likita ne yace masa ya sha sai ce idan akwai umarnin da zaka yi to ka bada umarni in dai akwai abu da zaka ga yawa al'ummar musulmi ga ya mata yana gani a daidai wannan lokacin aiki ya riga ya baci inda likitancin wannan zamanin ne watakila za a iya shawo kan matsalar insha Allah ta'ala suka goma sha biyu inda ba Allah bane ya kaddara lokaci yayi insha Allah za a san yadda za a yi eh Allah rufa asiri Allah raba ka da mai taka wuka cikin dare na'am wa huwa musajjan sai je waja'a ka'abun to daidai lokacin kafin in shiga Umar dan Khattab wajen Umar dan Khattab sai ga Ka'ab ibn Malik ya zo faƙala sai ce wallahi la'in da a amirul mu'minina la yubqiyannahu Allah wa la yarfa'annahu li hadhihi al-umma hatta yaf'ala fiha kaza wa kaza yace na rantse da Allah da sarkin musulmi zai yi addu'a na rantse da Allah in yayi addu'a yace sai Allah ya bar rayuwar shi la yubqiyannahu Allah sai wallahi sai Allah ya bar rayuwarsa wala yarfa annahu kuma sai ya tashi shi li hadhihi al-umma dan wannan al'ummar ta amfani da rayuwar shi ata ya fa'ala fiha kaza wa kaza har sai ya zartar da abu kaza da abu kaza wannan yake kwatanta maka ba wani mai mulki ya gama da abin da yake a mulki ya zauna yake jiran mutuwa babu shi kowane mai mulki a duniya da aiki taba taba a gaban sa yake sauka daga kan mulki wannan yasa zaka ga mulki ba a kare kuma ba a daina da dama a bayansa ba wani wanda ya gama bukatarsa ko akwai mai mulki zai ce yau na gama komai akwai matsala babu sai to shikenan gobe dama ce nawa za ta kare babu wala haka za ka bata da rikicin man fetur da rikicin farahi da rikicin yan yajin aiki da yan kwadago ba abin da ba za a baka bare ita rikicin yan majalisa rikicin kaza local government appointment kwangila kayi sata an yi aiki ba a yi ba ka ba haka za ka yi taba taba ana cikin wani rikicin ko mutuwa ta ɗauke ka ko teluwa ta kare yasa karantar mulki wani lokacin karka hige ta wallahi abu alkhairi duk yadda kake da dabara daga gefe wallahi sai an danka mulkin a hannun ka ga wallahi abin ba haka yake ba wannan da ta guda biyu kamar haka Allah ya jarrabe su ko wata yana ganin in yazo zai iya ya kare shekara takwas ba abin da zai shi kuma wannan Allah ya rufe asiri ganin ke kamar zai fi kowa lalacewa ni wallahi na kasa gane motsin komai a ciki irin ka jima kazar kazar rahiwa gabanni an ce ka hiru Allah rufa asiri Allah ubangiji ka fi damu lafiya wannan tafiyar da tsawo kuma wallahi komai kullun ƙara jagwalgwalewa ki duk abin da ka taba ba daɗi wallahi komai ka taba ba daɗi ɗan samari ma da suke kazar kazar kowa ya ɗane hannun shi wallahi masu taimakar kowa ya linke a jihun shi wanda kake ganin kyallin su sun wani ma suke zubaci a cikin al'umma wallahi yasa wallahi mu dage da addu'a akwai hadisin Mu'az dan Jabal yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wani zamani da zai zo shi idan wannan zamanin ya zo kowa wallahi sai yayi ta kansa wanda yake kukuta a wannan zamanin illa man da abidu a igharifin sai wanda ya addu'a irin addu'ar wanda ruwa ya ci idan ruwa ya cinye ka gaba da baya ko ina ruwa ne tsindin ko baka iya ruwa ba wata irin addu'a za ka wa ubangiji sau ɗaya za ka yi fafir babu kama hannun yaro ya kaga kaganka akan tudu sannan za ka tsira ya ce to wallahi idan zamanin yanzu ya ci kowa wanda ba za a ci bahi ne wanda ya addu'a irin mutumin da ruwa ya ci wallahi cin ruwa ya fi komai bala'i kana ji kana gani za ka mutu ba yadda za ka yi kuma ruwan kafin ya kashe kafa ya fara yaƙe ka tukunna ka yi ta atishawa ka yi ta tari idan ka yi zaro ka yi kuru-kuru wanda ruwa ya ce wallahi kai kasa mutuwa ka ba daɗi yasa aka ce an bashi shahada sai aka ce to idan zamanin ya zo masu irin wannan addu'ar su ne suke kubuta kuma la ina hasahin kamar a zamanin biki ni ba na jin mutane suke cewa suna jin daɗi ba su da yawa ba su da yawa lai mutane suke cewa suna jin daɗi na? na? na tarayya ko na jiha to wallahi fama suke bahi ne su wajen gan akan su wallahi ba ai da dan majalisa yakan zo yayi fata fata fata a ga motsi yanzu tsoro suke ji kuma an ka daga su jangon a cikin bahi suke na'am to dai mu dage da addu'a gaskiya wallahi kace kace a cikin yaki muke kace kace a cikin tashin hankali muke wallahi kuma abin kamar ba alqibla ai mun roƙi ubangiji Allah ba mu fita babu abin da ya gagaru Allah madaukakin sarki komai yana da mafita a wajen ubangiji da haka mutane su dage addu'a fafir ba dare ba rana wallahi ba sanyi ba zafi wata kale dan Allah ya tausaya haye ga kai ka fita kai kai kai ta al'umma wallahi Allah ya ganka da gaske ka samu kunci ka samu damuwa ka sashi tamun hankali kai ta addu'a Allah ka kawo mana sassauci Allah ka kawo mana mafita Allah ka yayyafa mu abin ruwan sanyi wala wata kalabin sai ya yafa amma akwai bin tsoro dalar nan tun he ka bada he an baka hudu ka bada naira daya shine fa dala ko 25 kobo na da shine ake ce ma dala daya wanda suka kashe shi mutun nawa ne da anan din ne ma kunne ne ya girma kaka amma dai na tanda he 25 garti ya daga hannu akwai 25 a jikinta da dan alamar gyada ne da waye so wannan abin sile ne sai ka ai guda hudu za a baka dala america guda guda hudu sai an baka hudu inda suke daidai da naira ɗaya wannan dala ya kai guda hudu 25 kobo inda da baka 100 kobo to kowane ɗaya daidai yake da dala america saboda haka naira ɗaya tana daidai da dala hudu yanzu dala ɗaya ana magana naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wani abu ba tafi sati ba aka ce ta koma ɗari bakwai da wani abu a ɗan uku har ta dawo ta rufe wallahi mala in ka ji asara da 'yan kasuwa suka yi za ka yi mamaki tunda lissafin kayan da dala ake an ce ta dawo 700 da wani abu ko 800 sun sauke kaya an gaya abin mutum daya asarar naira miliyan 20 da wani abu wallahi hekaran jiya jiyan haka muka yi zancen a cikin sabon gari mutum daya asarar naira miliyan 60 da wani abu kawai daga ragin da ya yi kayan da aka saya zuwa ta koma wannan farashin ya yi asara ta fi naira miliyan 60 da wani abu isa jiya ya gansu kaya in ka sai da ya ga kayi kasa in ka sai da ya ga kayi kasa da ka sai da ka yi bukata ka samu rara ma'aikatan gwamnati su ne babban abin tausayi an rike albashinsu kim a guri ɗaya in ka ba tun da ta zangara da gudu har yanzu ba ta tsayawa fi kawai shi kenan wata ta ƙara gaba ni a shekara biyu ban taɓa ji ba an ce hinkafa ta dawo ƙasa sai daga an ce ma ta rage ɗari biyar ta ƙara dubu ɗaya ta rage ɗari biyar ta ƙara dubu ɗaya kawai haka ake tafiya haka ake tafiya abin akwai ban tsoro Allah rufa asiri so wata kila yan kwadago da suka yi gajin aiki mutu Allah taya musu Allah ba mu mafita Allah sa ba wahala za mu sha ba yau waja'aka abun faqada wallahi la inda amirul mu'minina la yubqi annahu Allah wa la yarfa annahu li hadhihi al umma hatta yaf'ala fiha kaza wa kaza hatta zakara al munafiqin a cikin jawabin har ya faro umma munafikai ce wannan bin Allah ma ina ga munafikai matsiya Allah dama muna fama da munafikai ya ce saboda taratsi da yake da bayani ya ce fa zakara fa samma wa kanna ya fara kama suna ya wane wane munafukai ne wane wane munafukai su ne annabi mai da ba sa son su a zauna lafiya kalau kuma da irin su ne wallahi ko ta irin gwamnati ba a rasa su kowace irin gwamnati ba a rasa su akwai munafukai wasu ambace su da sunansu wasu kuma ai kinaya shine wa kanna in kai kinaya za a gane da kace kaza mutane za su gada kai sun fahimce na kasa gaba bai ka kara bayani ba fa qultu sai na ce uballighu ma taqulu yanzu na taratsin da kake da waɗannan maganganun da kake faɗa in ga Umar dan Khattabi in ga masa in kai addu'a Allah zai baka lafiya in ga masa matsalolin da ka faɗa dangane da munafikai qala ma qultu illa wa ana uridu an tuballighahu yasa a dole maganganun da nayi ban fada bane sai dan ina da nufin ka isar ma Umar dan Khattabi ai na san ya aike ka kuma dole zai turo ka je ka isar da wannan sakon ina waɗannan maganganun ne dan sakon su je su same ki kage da magabata suke suna yin maganganu idan sun san sakon su zai je ga inda suke wannan maganganun nashi yace ma qultu illa wa ana uridu an tuballighahu fatashajja'tu yace da naji wannan magana ta Ka'ab sai naji ni ma karfi a jikina fa qumtu sai na miƙe yanzu ya samu damar da zai iya bude mutane ga sakon Umar dan Khattabi ga sakon da Ka'ab ibn Malik ya bashi yace fa takhattaitu ruqabahum sai na fara bude kafadun mutane hatta jalabtu inda ra'si ban ci daina bude kafadun mutane ba har sai inda nazo daidai da kan Umar dan Khattabi yake qultu sai nace innaka arsaltani bi kaza ka aike ni dan bukata kaza innaka arsalta ni bi kaza ko ka aike ni ne in je in dubo maka wane ne ya soke ka sai ga mashi abu lu'lu'a ni ne ya soke ka a riwaya da aka masa ga wanda ya soke ka yace ina wa Allah madaukakin sarki godiya da Allah ya kaddara wanda zai soke ni ba zan ji kunya ba idan zamu yi shari'a a gaban Allah madaukakin sarki yace in kare rayuwa ta kuma a ce dan musulmi zamu tsaya mu yi shari'a a gaban ubangiji yace sai na ji nauyi na ji kunya amma da Allah ya sa ba majuse ne yace alhamdulillah ba ni da damuwar shari'a da shi a gaban Allah madaukakin sarki wa asaba ma aka kaza yace a tare da kai kuma an soki salasata ashara mutum 13 aka soka yasa malam Ja'far yake cewa duk wanda yake jin tsoron idan an harba bindiga ka tabata masa riga to kare zo bayan sa idan yana sallah malamai suka ce kamar ya san harbin shi za a yi yana sallah aka harbe to wata tsautsayin arsahi zai iya wucewa ya samu wani to shi wannan da ya soka mashi ya san kama shi za a yi to duk wanda yake gurin kuma sai ya fara walici da wukar tasa sai da ya soki mutum goma sha uku a daidai wannan guri din wa asaba kulayb ibnu bukayr al-jazzar akwai wani ana ce mashi kulayb ibnu bukayr al-jazzar mahauci ne to shi kuma daidai lokacin shi kuma hima take ya mutu ta kafa Umar dan Khattab ma ya mutu shi raunin da aka masa irin kazamin rauni ne wa huwa yata'abba'u inda al-mihrab wurin da muke alwala haka a gefen masallaci to tun a zamanin sahabbai akan samu dutsi sai a fafake cikin shi sai a zuba ruwa a ciki sai a masa yar kofar da za a ke dan toshewa kamar da wani kara ko wani abu to in an zuba ruwa ana so a yi alwala dan kadan ake cirewa sai ruwa ke zirarowa zirr sai a rika yin alwala da kasan famfo irin namu in an gama sai ka dauki wannan kara sai ka tohe ba zai ci gaba da zubowa ba in za a sake a zuba ruwan ana kwakware cikin shi ne wani tsoma hannu za ka yi a ciki ka ɗauko ruwan shi yasa ake magana cewa idan wani ya yi alwala ya halatta wani alwala da guntun ruwan shi duk irin wannan maganganu ake tattaunawa idan wani ya yi wankan janaba ya kamata wani ya sake wanka da guntun ruwan janabar duk karatu da ake yin sa a duniya da yanzu ana yi yanzu za ka wakan da na ba shawa za ka kunna kawai fa ta zo ta a duk da shawa a gidan ko? ko babu ma babu wallahi yasa kullum ga kalli da za ga wallahi baya muke koma na ji wata unguwa a ɗan ta noma abin ban mamaki ko ana ta jidan ruwa na ta'a na ta'a na unguwar da na santa da ruwa aka ce a tun da aka yi waccan kwaltar wadda gira ya kwangila aka ce tun daga nan muka rasa ruwa a nan ɓangaren duk an fita sayi faɗin an karara ya su an lalata su saboda haka su kuma nan ba su da ruwa ta kaga aikin bakar fata kenan bature ba haka wallahi duk inda fayi yake suna da wayar din shi saboda haka ko hekara ɗari aka in za a taɓa an san daidai nan akwai fayi kuma kafin a taɓa sai an yi aikin yadda za a mutu akwai ci baya ka samar wa mutane kwalta kuma ka haramta musu ruwan sha an yi kwalta za a basir a wuce amma kullum ya sai ruwan 400 wani ala wani irin ci baya ne wannan kwata-kwata kwakwalwar mu ba ta za yadda ya kamata ya kamata in na samar da kwalta kuma karin haranta a mutane ruwan da suke sha in kuma an yi to a samar da sabbin hanyar da za a samar da wannan ruwan amma akwai ci baya mutane suna da ruwa a katse ruwan a dawo babu kuma na taɓa ɗancan wani hannun unguwar abin ya haife mu akwai guraren da ruwa yana zuwa amma an karce an lalace da aka yi koke ma an kawo su faf da an jira su a cikin kwalbati ba sa ɗauko ruwan Allah madaukakin sarki ya gyara mana yace to shi a wannan muna magana akan mihras kenan ko abubuwan da suke fudda ruwa so wanda dalilin wani ya tsoma hannu in ka zo kai ma ka tsoma ya halatta kai alwala a ciki shine gunu da ake sa fadlul wudu'i ko da fadlul ghasli ruwan da aka yi guntu a wajen wanka da ruwan da aka yi guntu da shi a wajen alwala har matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Maimuna ta taba shiga ta yi wanka irin na zanaba manzon Allah dai ga kafara sai ga da guntun ruwa zai wanka sai take ce masa manzon Allah na yi guntun guntun ruwa ne da nayi wankan janaba da shi sai ke ta ai janabar ba a hannun ki take ba da haka manzon Allah ya sake amfani da wannan ruwan yayi tsarki da shi kuma yayi wanka tare da shi kuma aka karɓi wannan tsarkin nashi amma mun gaskiya an wuce gurin yan butoci ne ruwan da ka dauka shi ne naka in kai amfani da shi ka kare kuma ko bai kare ba dai ruwan na waje baya koma na ciki sai dai na ciki ya fito da na waje mun samu ci gaban da za a ga waɗansu hadisan kamar ba lalle ba ne mu zama to mara da tashin hankali da damuwa da yawa a kansu to yana alwala a daidai wannan gurin wata kilsin da a tsaye yake ya san idan ya yunkuro zai iya bige shi da aka yi sukar da aka masa dama ta kisa da aka sai aka umar dan khattabi shi ka'ab ibnu bukayr har ya riga ya kula ibnu bukayr har ya riga ya rasu wa inna ka'aban sai kuma bangare na biyu na labarin ko wannan wanda ka aike ni ne abu lu'lu'an shi ya aike ka mutum goma sha uku su aka wa rauni mutum ɗaya ya rasu ɓangare na bihi ne saƙon da ya ɗauko na ‘yan jarida sai ce wa inda ka'abar ya halifu billahi ka'ab yana rantsuwa da Allah faƙala sai yake ta udu ka'abar sai ce je ka kira ka'ab ɗin yanzu har mun shanye man ko faƙala sai ce mata ƙulu me kake cewa ƙala sai yake cewa a ƙulu kaza wa kaza man ne muka shanye Allah wato al'amari he da he abun godiyar ubangiji he kansa man an tayar ruwa ne tankwal a ciki da kyar aka tsaya yi mahina dalilin makara mu a fara karatu to ina mutane za su gane neman kuɗi saboda Allah mutum ya sai gas zai amfani da shi an dura ruwa he ka matse ruwan sannan kai amfani da shi wani irin zalunci ne wannan ina muke so mu dosa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga mana man gashana falaysa minna duk wanda ya cuce mu ba dan cikin mu bane ba ƙarhen zalunci kenan in saya ina so na yi bukata ba zai biya mun bukata ba mutane za ka yi da kuɗi kuma a sayar maka da tsada kuma lokacin na saka ne hayo bala'i akan bala'i akan bala'i ka sai kayan saka ka yi tsada kuma ka yi algus kuma ta ƙil Allah rufa asiri to raga Umar dan Khattab zai ce udu Ka'aban ku kira mu Ka'ab din in ji abin da yake faɗa da kanshi yanzu a labari aka isar mu zai ce to hima ku ce yazo shi fa du'iya sai yazo shi fa qala sai ce ma ta qulu me kake cewa qala sai aqulu kaza wa kaza na ce kaza na ce kaza qala sai ce la wallahi la ad'u yace na rantsa da Allah ba zan roki Allah bai warkar da ni ya bani lafiya magabata kenan yanzu wani sahabi ne ya rantsa ya ce in umar ya addu'a sai an ba shi lafiya shi kuma ya ce na rantsa da Allah ba zan roƙi Allah ba idan da guntun rayuwa ta zan tashi idan rayuwa ta zo ƙarshe babu komai mun hira tafiya kawai dai matsalar ƙwaya ɗaya ce sai ce walakin shakiyun umaru illam ya gafirillahu lahu umar ya banu ya lalace umar ya taɓe idan Allah bai gafarta mashi wani shi ne tashin hankalin shi ya san duk wani abu da za a wa rayuwa ta kare yanzu abin da yake da bukata gafarar ubangiji shi yace in Allah bai gafarta Umar ba to Umar ya tabi ya shiga uku wannan shine halin magabata wanda yazo mutuwa a same shi bainal khawfi war rajai ya riga ya sallama tafiya zai ya shirya bai da tashin hankali akan tafiya amma tabbas ne Allah ya gafarta ko bai gafarta ba ba wanda yake ba wa gansa karantin cewa tabbas Allah ya gafarta mashi wanda ta sai mutuwar masu imani duk wanda ka ji ya ce maka a ni yanzu aina hirya tabbas can ta gyaru tafiya zan yi dan banza Allah ta lalace duk wanda ya bawa kansa garancin dan aljanna ne wallahi babu da a cikin aljanna kowaye in dai ce maka tabbas dan aljanna ne zai shiga aljanna wallahi ban da alisafin aljanna sai dai idan Allah ne ya bahi aljannar ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bahi aljannar amma kowane banza ya baka aljanna banza ya baka wallahi kudin takarda ne ba zai kaso ba eh Umar dan Khattabi yace Umar ya shiga a uku ya lalace idan Allah bai gafarta mashi ba me yake nufi kenan a yanzu yana buƙatar gafarar ubangiji yana buƙatar ku nema masa gafara a wajen ubangiji sauran hadisi ɗaya na ga lokaci ya ja amma dai a takaice za mu iya haɗa wannan hadisin da waɗancan sauran hadisan farkon hadisan mun ji cewa abdullahi dan abbas yana da ƙyanƙyamin ya buɗe mutane ya shiga amma dalilin zai isar da saƙon umar da kuma wani saƙo da ake nuna cewa umar zai iya samun lafiya wannan ya sa ya shiga wajen umar ɗan katsabi don ya isar da wannan saƙo ɗin da haka idan dalili ya kama kana so ka zo wajen mai ba ko wajen mai wa'azi ko wajen wanda ake taro ko shugaban majalisa babu laifi ka iya ketawa idan akwai wani abu da kake so ka isa zuwa gare shi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin na'am idan na'am na farko dan sai akwai wani bawon Allah da yake da bukatar addu'a da shi da dukkanin marasa lafiya da suke asibiti da gidaje waɗanda muka sani da musani ba muna addu'a ubangiji Allah ka ba su lafiya Allah ka yaye musu Allah ka sa ka fara ta a gare su ubangiji ka kawo musu sauki waɗanda suka rasu kuma ubangiji Allah ka ji kansu Allah ka yi musu rahama Allah ka yafe musu dan uwa yana tambaya me da ake magana halaccin cinikin soko ba a bare hi ba ba a shanya ba bai bushe ba matsawar yani na babu laifi ana iya saidawa duk wani dan itace ko wani amfanin gona idan alamar ninarsa ta bayyana babu laifi za a iya saida shi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi ne ba a saidawa idan alamar nina bata bayyana a jikin shi ba da haka idan mutum yana sayi da mangoro sai zaman to mangoro yayi kore ya irin goge wannan da ake fada alamar zai fara sa wannan yalan nan nina to za a iya cinikin bihar a sayar ko kuma suka ba sun sani in ya dauka ya kalle ta zai iya gane a wannan bishiya za a iya samun yaya dubu a jikinta ɗari za su lalace hamsin za a iya soke su a wajen faɗowa za su iya yin naira saba'in saba'in sai buga lissafin akan naira hamsin hamsin sai ce maka na sai su naira kaza ilimi ne ana yi eh saboda haka soko abin da bai halatta ba shine kada yana karami yana yabanya a saida shi amma ya gama sa yaya an gama gane cewa yayansa sun gama fita kuma ya nuna alamar yamina ba a tsoron wata annoba wani lokacin za a iya sai damar shi zai wahala in ba kaddara ubangiji ba wani kuma jaraba ce da ba isa ba ce masa kare yi amma in dai yayi wannan rikar yayi katana ya zuba sauri ya zube gefe wannan ka kira mai sai ya baka kudin ka kuma ina baka shawara duk wanda aka sai nasa da daraja ya saida jarabar kudi wannan aikin da jira abu ya tashin hankali ne ka karbi kudin ka kawai ka sa a jihu ka ci gaba da bukatar ka musamman wani lokacin kuma kai sadaka da yawa Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am wa alaikum salam duk da mun ja lokaci fa sosai na'am na'am na'am matsalaha ce kuyi matsalaha kawai mutum ya kama guri saboda karatu kuma hebe zo sallah ba sai kai gurin a sai kai sallah a gurin ko to ka bar masa gurin yayi karatu tunda kai sallah kai a gurin ko kana son gurin kai ma ko yi maslaha na na a kana yi tambaye sa bako mai wala liman ai ba kan gurin kai yake magana ba na eh eh a wannan zaɓi ne fa a gurinka in ka fita babu laifi in ka zauna kuma babu laifi wane ka san dimin da'iman a guri kaza yake sallah sai Allah ya jarrabe shi da makara da yazo sai ka karanta masa aula sarki wani anan ya saba sallah bara an barki wannan kafi bita hina kanka babu laifi amma hidin ya zo ce ai dole guri na ne sai ka fata tauhidin da matsalar take amma kai a karan kanka idan ka ga bara in karanta mashi in bar yayi sallah anan gurin babu da shi amma hidin ya ce dole sai an bar yayi to wannan shine da matsalar take ba wani wanda yake da guri na dindindin a masallaci in banda liman liman da yake da guri na dindindin ko ladan bai da gurin dindindin a masallaci eh shi yasa ma dan a nuna baya da gurin dindindin aka ce hatta ikamar a hannun liman take in ya gada ma za ka kira sallah kana tsaye cewa na kuma ta dama na ikama amma shi gurin liman dindindin yana nan a wannan dan sukurutun ko tun daga zamanin muawi aka sai a sukurutu ko har yau fito ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin